أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من داو زامو cigaba da karatu wannan littafi na riyadus salihin kamar yadda muka saba gudanar da shi a dukkan sati a wannan masallaci mai albarka wanda har yanzu yan uwa idan ba su manta ba muna a cikin ne babi ne na ladabin zama yadda ya kamata a zauna da yadda ya kamata a yi mu'amala da al'umma wanda shi addinin musulunci bai ba komai ba duk abin da za ka motsa a cikin addinin musulunci hatta bacci da kake yi wanda baka san lokacin da zaka yi shi ba addinin musulunci bai kale ka ba sai da ya gaya maka ga yanda ya kamata ka yi bacci idan kuma baccin ya dauke ka to wannan kuma wallahu a'lam musulunci sai ya zama cewa ya ba kowa haƙƙi a cikin haƙƙoƙin da ya bada har akwai haƙƙin abokin zama idan aka ce wannan mutum ne wanda za ku zauna a majalisar hira ne a kasuwa ne a mota ne kai ko da irin keke na fem din nan da ake hawa kawai ka shiga ka zauna tare da mutum a kai ka inda za a kai ka a aje ka a kai shi gaba a sauke shi akwai ladabin zama da musulunci ya tanada musulunci bai kala kan adam na tafiya a hannun kowa sai da ya bashi haƙƙin shi to babin da muke gaban mu shine babi na 129 wanda yake da take da babu adabul majlis wal jalis babin da zai mana bayanin ladabin gurin zama inda zaka je ka zauna din ladabin yanda ya kamata ka zaɓi gurin da zaka zauna wal jalis da kuma abokin zaman da zaka zauna da shi shi ma ladabin da zaka yi wanda manzo Allah ya koya maka sallallahu alaihi wasallam can mun karanto hadisi a baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce ma sahabbai na hane ku da zama akan hanyoyi yace amma fa idan ba za ku bar zama akan hanyoyi ba to wajibi ne ku ba hanya haƙƙin ta sabai suka ce me haƙƙin ta yace rantsa ido kamewa daga cutarwa da manzo Allah ya lissafa abubuwa da yace wannan sune in an cika su za a iya yin zama to kaga wannan haƙƙin hanya a gurin zama ke to akwai kuma haƙƙin abokin zama akwai haƙƙin gurin zama وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا يقيمن احدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه walakin tawassahu wa tafassahu an so daga abdullahi dan umar Allah ya kara mishi yadda da shi da baban shi sai da umar kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi kada ɗayan ku ya kada wani mutum daga gurin zaman shi sun mai jalisa fi sannan shi ya zauna a gurin la'alla saboda isa ko saboda girma ko don malinta ko don jagoranci na duniya ko na addini ka iske mutane zazzaune kawai ka zo ka tada wani daga gurin da yake kai ka zauna a gurin manzo Allah ya hana wannan wannan nau'i ne na girman kai shi yasa annabi alaihi salatu wassalam saboda iya tarbiyyar shi kasantuwar in ka tara duniyar da lahirar da abin da ke cikin su ka tara su gobe ne ka aje shi shi kadai ba su kai ɗaya bisa tarbiyyar ɗin shi ba amma duk da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama malaman tarihi sun tabbatar mana cewa wa kana yajlisu haythu yantahi bihi al-majlis alaihi salam in yazo gurin zama to inda ya iske guri ya tike da zama na yake zama alamar girman kai ne ka zo ka ce kai zai ka ƙetare mutane ka je inda kake so girman kai ne wannan in kana so ka shiga can ciki ana taro to ka zo da wuri in kana son duk abin da ake ka gani ka riga kowa zuwa sai ka zo daidai inda za ka gani amma ka zo mutane suna zaune a gurin dan kai ka isa dan wata falala da Allah ya maka ka tare su daga gurin ka zauna manzo Allah ya hana wannan wannan ba addini ba amma duk da haka idan a mutanen ne ka yi lattin ka zo ba kan lokaci ba ko mutane sun taru to kai wajibinka ka zauna inda ka iske fili su kuma idan mutane ne suka girmama ka a alhaji alhaji ne wani rabin ne ran kai ne gabata malam ne liman ne wane ne bismillah bismillah a kai ka ta cikin jama'a to wannan haƙƙinsu ne suka sarayar suka ba babu laifi amma idan ka rinka tsallaka su kana taka su to wannan ka kauce ma karantarwa annabi Muhammad karantarwa manzo Allah inda ka samu guri ka zauna a nan shine ne da haka manzo Allah ya ce kada wani mutum ya tada wani mutum daga gurin zama kuma shi ya zauna a gurin annabi alaihi salatu ya ce a'a walakin tawassahu wa tafassahu manzo Allah ce ku yalwata idan aka zo mutane na zazzaune to idan aka ga wani ya zo a ce malam makonan wajen dan makonan wani an gyara idan an dan motsa a motsa zai ga filin mutum da ya samu to kuma kyautatawa idan mutum ya zo da matsayin shi da kima shi to kada ku tozartar da shi a ku buɗa mai alhaji ne alhaji makonan wajen an buɗa ya shigo malam ne aka maka Allah a dan buɗa ma malam nan ya shigo wannan babu laifi kun ga shi ya ba da haƙƙin shi na cewa tunda bai zo da wuri ba ya zauna baya ko kuma kun girmama shi saboda bai wanda Allah ya mai kun ɗauko shi kun kawo shi gurin da ya kamata ku kawo shi da Allah za a rinka yin za a yi zaman a tashi daga yana hararar wani wani na hararar shi da haka lalle ne a kiyaye wannan ladabin da manzon Allah ya karantar da mu na gurin zama a rinka yalwata ma ɗan uwa kada mutum ya zo ya babbake ya tara filin mutum uku shi kaɗai ya bar katuwar riga ka yalwata ka buɗa yanda wani in ka kyautata mai shi ma ta sai ya riga ka zuwa in ka zo ya dinga tsallako nan wajen wani ne shigo nan wajen sai ka ka shigo inda za a mutunta da za ka yan uwa a kula da wannan tarbiyya ce manzo Allah ke nuna mana wa kana ibn umar radiyallahu anhu idza qama lahu rajulun min majlisihi lam yajlis fihi muttafaqun alayh yace saboda fadin wannan hadisin ka san su sabai Allah ya kara musu yadda sun fi kowa jin annabi sun fi kowa san annabi kuma sun fi kowa gudun fushin annabi to saboda wannan umarnin da manzo Allah ya ce kada wani ya tada wani daga gurin zama ya zauna Abdullahi dan Umar Allah ya kara mashi yadda ko da ya zo gurin idza qama rajulun min majlisi idan wani mutum ya tashi daga gurin zama ji aka ramu kalla ga guri nan lam yajlis fihi bai zama bai zama ai jurin duniya ce annabi ya ce ka a tada wani so kuke in saba ma shugaba na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan shi ma kuma wani nau'i ne na wata irin tarbiyya wadda ya kamata a lura da ita ka shigo cikin jama'a kana waje wajen kujera ka zo lati an kusa tashi kaga da wani ya ce a ta wa kalla bismillah na ni bar in tashi sai kuma ka ce mai a ni ba zan zauna ba ai ka tsoratar da shi ta ga gobe in ka dawo ba zai baka dawo ba to nan tarbiyya ita ce shi da yake abdullahi dan umar yana daga cikin almushaddiduna in dai abin da aka ce manzo Allah ya faɗa ne na sunna to yana daga cikin masu tsananta rike shi abdullahi dan umar ko wannan ya kawo cikin mai ashfa ya kawo cewa saboda tsananin bin sunnar shi lokacin da aka yi hajjatul wada akwai wani guri da aka je suna tafiya tare da manzo Allah alaihi salatu wassalam da manzo Allah ya je gurin tsakanin dutse da dutse ne da kuma wani ice ya sulmiyo ya rufe gwam da manzo Allah alaihi salam ya zo zai shiga wannan gwam sai manzo Allah ya sauka daga kan abun hawan shi sai manzo Allah ya je ya leka wannan gwam ya dan leka haka ya dan yi dama ya leka ya dan yi hagu ya leka sai ya dawo ya zo ya hau abun hawan shi ya wuce malamai suka ce manzo Allah ya leka ne ga to in yana kan hakuri zai iya wucewa ko wasu malaman abin da suka ce kenan Abdullahi dan Umar bayan wafatin manzo Allah da shekaru an sare iccen an buge dutsen gun ya zama hanya lafiya lau saboda tsabar dutsen na idan ya zo gun daidai gun ba dutsen ba iccen ba komai amma ya sauka kan rakumin shi shi ma ya je dan duka ya dan yi dama kamar yadda manzo Allah ya dan yi hagu kun yi hawa abu da washe saboda tsabar dutsen nan manzo Allah to kaga shi saboda wannan fada da manzo Allah ya ce kada a yi to koda wani ya tashi a gurin zama shi ba dan shi sai ce shi ba zai zauna ba manzo Allah ya hana to kaga nan gun wannan yana nuna ma cewa in kai ma zuciyarka ta cika da bin sunna annabi in an ce annabi ya hana kawai ba wani tawili ba wani dogon bayani annabi ya hana to a tsaya nan kawai idan kuma zuciyar ta ka tana an san tawili da tsaron bayani shi ma ba laifi ba ne sai ka rinka an san tawili da tsaron bayani sai a to ai ko da annabi ya ce kaza ai kaza yake ne ina fata an fahimta kun ga dai dukkan fuskokin guda biyu babu laifi a cikin muttafaqun alaihi wannan hadisi buhari da muslim sun rawaita hadisi wa an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به رواه مسلم wannan hadisin an so daga sayyidina Abu Hurairah Allah ya kara mashi yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza qama ahadukum min majlisin idan ɗayan ku ya tashi daga wani gurin zama sun maraja ilai sannan ya dawo zuwa ga wannan gurin ana zaune a majalisa ana tattauna sai wani dalili ya sa ka tashi ka bar gurinka to idan mutum ya dawo mazala ce fa huwa ahqqu bihi shi ya fi cancanta da wannan gurin kada kawai ka yi fuska ka ce to bai haji da ba za ya canza ku to annabi ya ce ban ya haji manzo Allah ce shine mafi cancanta da wannan gurin da aka ka gani a tarbiyyar gurin zama ma ya kamata duk lokacin da ka zo cikin jama'a idan ka fahimci misali ko ina ya cika ko ina ya cika amma ga wata kujera ba kowa a kai to ba kamata yi kawai ka taho tinkis kawai ka zo ka ɗare ba a'a wataƙila ba ka sani ba ta kare ko ai ga in ka zo na abun ba zai kyau ba ko ai ce ana subhanallah ka kai kafa ko wata kila ta wani ce wata bukata ta sa ya tashi to nan tarbiyya shine idan ka zo kaga duk guri ya cika da mutane amma ga ga wata kujera an bata ko ga wani fili to kamata ya tambayi jama'a Allah nan gun ko wani dan uwa ne ya tashi daga nan zai je ya dawo eh abun wani ne gun wani sai ka wuce kai wani wannan tarbiyya ce wanda ya kamata mu kula da ita kuma su ma masu tashin tunda yadda ga yadda halin mu ya zama kai ma idan za ka tashi idan kana buƙatar ka dawo ka ɗan ba wata alama ɗan ba ɗan hularka ko ɗan rawaninka ko ɗan sharbinka kaga duk wanda ya zo ya san akwai mai huri wannan tunda tarbiyyar ta mu ta zama haka in za ka tashi da ka dawo a shan rigima ko kuma daga kallon wanda ya zauna gun yadda ka canza gun to dan ba alama a gun kai ko ka ba fili wani babban shehin malami ko wani babban limami ko wani babban alhaji wanda ke dan maka abin nan ya zo ya zauna ko ka ga ga ka alaji a abin nan to alhamdulillah ya ka canza wuri amma in ka bar shaida fa to da haka ya kamata a tarbiyyar gurin zama kai da ka zo daga baya kada kada ka zo kawai ka zo guri ka zauna inda cikin jama'a ne haka nan kuma wanda kuma ya ya tashi shi ma ya yi ƙoƙarin ya ko wata 'yan alama ko ya take wadda wannan alamar za ka zama cewa ta taimaka mashi wajen in ya dawo ba zai kirce wani ya zauna a gurin shi ba wannan dukkan alamomi ne da tarbiyya kuma irin nan ya kamata ba ka kula da wasu abubuwa akwai wasu abubuwa da za ka ga an yi zai gama an ci mutuncin mutum a gurin taro amma kuma in ka fahimci abin shi ya ci mutuncin kanshi masu tarurruka sun zo sun yi kujera hawa-hawa wata an zo inda ma za a taka an shi da kadin ko kai ka zo tun takwas gane in ka je ka zo na kai ka san ba ta kawai ko ko yan uwa su da in ka je da ka kalli kujerun gurin zama za ka iya gane to in na zauna irin nan wajen da ba a ta da ni ba zai kai kokari ka zauna nan dan ka kama mutuncinka amma ka zo ka zauna in ma ana jin nauyin kai za a dan ma dan kus kus kus kai da kanka ya garka tashi in ko ba ku ce kai malama ai wannan da kai tashi ka zo da an towar da kai to da haka a kiyaye mutuncin gurin zama kuma in za ka zauna din ka kalli gurin da ya cancanta da kai ka zauna kai ma ka fahimci irin mu ne a yiwa na kawai da kaji an shimfiɗa kamfan haka zaman ka abinda na kan mimbari zai ji kai ma na kan tamfar shi za ka ci kaga ba wata matsala kenan to ayi kokarin kiyaye irin ladabin gurin zama da yadda ya kamata a yi shi rawahu muslim imamu muslim ya rawaita hadisin wa an jabir bin samara radiyallahu anhu ma qala kunna idza atayna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama jalasa ahaduna haythu yantahi an so daga jabir dan samara Allah ya kara masa yadda da shi da baban shi kala yace kunna idza ataina annabiyya sallallahu alaihi wa sallam mun kasance idan muka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jalasa ahaduna haythu yankin dayan mu yana zama ne inda gurin zama ya tike mashi inda gurin zama ya tike mashi to anan shi zama ba haka na ake zama ta razibe ba inda ka ga fili ya ma kawai ka kama fili a ba haka ake ba shi zama yana da ka'ida abinda musulunci ya tanada a gurin zama na farko in dai da bukata a yi daƙara a yi daƙara a kewaya in kuma aka zo za a fara zama a fara zama daga dama nan ne tsakiyar taro wannan ya zauna wannan ya zauna to idan ko ta ina ka shigo kawai sai ka kalli ina hancin sahu yake kai ma sai ka jona idan aka cika wannan can baya sai a dafa wani idan aka jona haka ake jona haka ake jona haka ake zama ba kawai duk inda ka ga fili ma nan za ka zauna ba ka'idar zama ba ce wani ya kamata mu fahimci wannan daga hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mashi yadda wata rana da yake cewa an kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abun sha a wajen daman shi da wani yaro a wajen hagun shi da tsofaffi da annabi ya sha sai ne mai izinin yaro ne Allah ka ba ka ba mai ba dattijan ne yace a ni ba zan yadda ba ai an tuna hadisin ko to kaga wannan me yake nuna ma ashe idan za a fara gurin zama daga dama ake zama naka da'ira ake a zagaya a zagaya haka za a ta zagaya duk wanda ya zo sai ya zo na duk wanda ya zo to sai kaga an yi zaman tsari zaman da ya kamata amma ba kawai ya zama kamar zaman fara fara in an gama kowa ya kama gaban shi to sai an kiyaye irin wannan to shine shi a jabir dan samara yake cewa mu mun kasance idan ɗayan mu ya zauna wajen manzo Allah to yana zama ne inda gurin zama ya kike da shi bai zuwa sai ya tsallako ya tsallako ya tsallako a sahabbai ba sa wani kaga tarbiyya ce wadda ya kamata mu tsaya mu kula da ita rawa abu dauda wa tirmidhi wa qala hadithun hasan abu dauda da tirmidhi sun rawace shi kuma imamu tirmidhi ya ce wannan hadisi ne mai kyau وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهره ويدخل من دهنه أو يمص من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري وانا حديث عن سوشي لك بابا عبد الله شيني سيدنا سلمان الفارسي wanda Salman al-Farisi kamar da yadda aka sani yana daga cikin jigajigan sahabban manzon Allah yana daga cikin tsohohin sahabbai don kusan mafiyawan sahabbai duk ya girme su kuma yana daga cikin sufayen sahabbai wanda shi Salman al-Farisi saboda tsabar gudun duniyar shi ta kai ga cewa mayafin shi guda biyu ne sai guda ɗaya wanda in zai wanke waɗannan na ɗaura ɗaya na lullubawa ɗaya sai empty wanda in zai kwanta shi yake sawa buta shi ɗaya kwanan abincin shi ɗaya kwanan wankan shi ɗaya iya abin da ya tanada kira a duniya har ya koma ga Allah amma duk da aka saboda gudun duniya da tsoron Allah kuma ɗaki shi bai wuce irin ɗan akurkin tantabaran nan ba ba a iya miƙewa tsaye da in za ka shiga ka duka ka shiga in ka shiga ka zauna in tashi ya same ka ka dawo wacce kai amma ranar da zai wafaki yana ta kuka wannan ɗan nashi abdullahi yana ta lallashe shi baba ka yi haƙuri babu ka yi haƙuri sai ya juya fuska ya kalli bango yana ta kuka shaba baba manzo Allah bai ma bushara da kaza ba manzo Allah bai ma bushara da kaza ba manzo Allah bai ma bushara da kaza ba ya dinga faɗi mai ce kai da Allah kyale ne ni duk ba wannan bane gaba abin da ke gaba na manzo Allah ya tsoratar da mu duniya ya nuna mana aibin tara duniya yanzu idan na je lahira wannan kayan kunnin da jara ban san abin da zan kalli manzon Allah da shi ba mai roya hadisin da yake da muka duba zai maga yamtun mayafin shi ɗaya da kwanan wankan shi da butar shi da kwanan abincin shi sai ɗan shi da matar shi suke na ya tare da amma zai je lahira bai san da idan da zai ga annabi ba Allah ka kalli wani wasu ne na akwai wanda zai ga annabi ko yanzu in ma ba ka da cilin kayan sai ka ganin kamar ku faɗa da Allah da Allah yanzu akwai wanda zai ga annabi ku haka muna da aiki akwai aiki gaban mu a dagi akwai aiki yau ba za ka gane akwai aiki bai yi mutuwa ta mutuwa ta zo wannan za ka gane akwai aiki gaban mu Allah ka samu gaba lafiya. Salman al-Farisi ke Allah ya kara mashi da Radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare shi kala ya ce, Kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, La yabtasilu rajulun yawmal juma'a. Wani mutum ba zai yi wanka ba ranar juma'a. Wa yake ɗahara kuma ya yi tsarki mastaɗa a min tsohorihi gwargwadon abin da ya samu na tsarkin shi kenan yi wanka kuma wankan ya zama ya yi wanka na ado kuma ya yi wanka na tsarki haka ake wankan juma'a in mutu ya je zai wankan juma'a zo ake wanka kala ne na farko tsoro wanka mai kyau kai wanka kamar yadda kake wankan janaba ai wankan juma'a sunna ne ko to in kai wannan sai kuma ka ɗauko sabulin ka mai kanshi kuma kai wanka ka wanke jikinka kayi sunna kayi gayu na biyu yace bayan mutum yayi wannan wa yadhina min duhuri kuma ya shafa daga man shi ya zama kana da mai giredi wanda zaka shafa ka dai juma'a kakka ya zama cewa za ka kullum za ka juma'a dai ga kanan wannan ba daidai ba ne ita juma'a maza Allah fa ya ce juma'a hajjin miskinai ce da haka a ranka kokarin za a kai juma'a a yi wanka mai kyau a yi ado a sa kaya masu kyau a shafa mai ko ba ka shafa mai to ka ranka shafa mai ranar juma'a don a ganka fes kana kyalkyali salman al-farisi ya ce bayan mutum ya yi wanka ya shafa mai au ya masa min ibi baiti ko ko mutum ya shafa turaren da ke gidan shi bayan ka yi wankan kuma ya zama kana shafa turare ina daga cikin a sunnonin juma'a shafa turare ba a cika son mutum zai je juma'a ba ya ya zama zai shafa turare ba in mutum na ya fato ya kauce ma wata sunna daga cikin sunnoni ko ba ka shafa turare to ka tana turare duk ranar juma'a ka yi wankan ka ka ɗauko kayan ka masu kyau ka sa ka samu turare ka shafa a ji kamar za ka ka'aba ko za ka ziyarar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam Imam al-Faris Salman al-Faris ya ce bayan mutum ya aikata wannan summa yakhruju sannan kuma ya fita fala yufarriq baina isnayn ya zama cewa da ya je masallacin nan bai raba tsakanin mutane guda biyu ba shine muhallin shahidi a wannan babu ya zama ka je masallaci baka rinka tsallaka kafaɗar wannan da wannan ba dan ka samu sahun gaba ka sa ka za ga ake ana ta rigima da mutane mutum bai zo bai ɗaya da wani abu kuma sai ce wai shi cikin masallaci yake ai wannan rashin hadisin ai yawa ka dinga tsallaka kafaɗin mutane abinda fa manzo Allah ya ce man man ta hadda riqaban nas yawmal juma'a faqad ittakaza jisran ila jahannam manzo Allah ya ce duk mutumin da ya rinka tsallaka kafaɗin mutane ranar juma'a to ya sani fa wata gada ya hau da za ta kai shi jahannama in kana son cikin masallaci ka zo da wuri amma in ba haka ba inda ka je sahu yake kai shimfiɗa a nan da kai da wanda yake kusa da liman in kuka yi sallah duk ladan kuɗa za ka a kiyaye tsallaka mutane ranar juma'a kakka yadda ka je sai ka buɗe wannan ka buɗe wannan ka takura masa ka shiga a yi sallah da kai wannan yana daga cutarwa cutarwa ne ga al'umma wani watakila yana da larurar ƙafafu ya je tun da wuri ya samu inda ya dan ya zama harɗan shi kai kuma ka zo ka matsa mai sai ya dan kushin kafa baka cutar da shi ba duk kana son juma'a ta ranka zuwa lokaci da wuri amma rashin zuwa da wuri a ranka tsallaka mutane kuskure ne ko ba sunna annabi ba shi da mutane sun san falalar da ke cikin zuwa juma'a da wuri wallahi wasu in suka je sallah asuba yi da ranar juma'a ba su dawo a cikin juma'a salaf sufaye na kirki sai ka samu mutum ya shekara arba'in a masallacin juma'a yake sallah asuba yi da ranar juma'a ko bai baro masallacin sai bayan isha'i mutum ya shekara arba'in yana wannan aiki to kai baka zuwa sai sai ka fara jin an kama hudu ba ta biyu kuma ka zo da an ce assalamu alaikum kuma an kan a ga wajen turbi kai ka sha wa ka tashi ina asara da ta yi wannan manzo Allah ya ce ba duk mutumin da ya zo ranar juma'a a sa'a farko Allah zai ba shi lada kamar yayi sadaka da rago idan ka zo a sa'a ta biyu Allah zai baka lada kamar kayi sadaka da sa ko sani in ka zo a sa'a ta uku Allah zai baka lada kamar kayi sadaka da rago in ka zo a ta hudu Allah zai baka lada kamar kayi sadaka da kaza in ka zo a ta biyar Allah zai baka lada kamar kayi sadaka da kwai yace aiko da liman ya zo to sai a tattara littattafan gafara na wannan babin a aji kai da ka zo a baya baka cikin wancan to kuma sai da limai fara hudu ba kuma ai lalacewa ta kai yadda ta ce Allah ya shauka sai limai ya fara hudu ba kaga masallaci ne kake wannan lalacewa ta kai inda ta Allah ya kiyaye a sai na Salman al-Farisi yace bai zo mutum bai raba tsakanin mutane guda biyu ba sun mai salli ma kutiba lahu sannan kuma ya sallaci abin da aka kaddara mashi na nafila ka je kai nafila raka'a biyu ce hudu ce ko nawa ce dai kai dan me domin neman falalar wannan rana sun mai yunsitu idza takallama al-imam sannan kuma daga nan mutum yayi shiru lokacin da liman ke ba, wanda ba a san yin magana a ranar juma'a man takallama yawmal juma'ati wal imamu ya haɗu fa huwa kamithil himar matsala ce duk mutumin da yake yin magana lokacin da liman yake hudu ba to ce jaki ne ta zama jaki sai ga wani liman na hudu ba wai an bugo mutum waya wai ya dauka wai yana waya ta hudu muka yi kaso kai kai abu kowa ya gane kai ma kuma akwai inda mazala ce ma nema man qala man man ansata lil mutakallim yawmal jumu'ati fa kallaga ba wai shi ne magana ba kaga wani na surutu ana hudu ba kai mai magana ko ka dan taba shi ya shiru to kai kai wani abin da bai da amfani irin abin da ake mai kamar kaga mai hankali ne na dambe da mahaukaci ba za ka ba hakuri ne hankalin ko to kai ne hankalin kayi abin da bai kyauta ba shi ko wancan da ya so mutum ba ta tashi ake ba ma hukaci da aka wannan dilla da ne na tarbiyya ya kamata a rinka kiyayewa don kada mu yi bari da addini a Salman al-Farisi Allah ya kara masa kusanci ya ce to mutumin da ya yi wannan ya yi wanka ya yi ado ya shafa mai ya shafa turare ya fita bai raba tsakanin mutane guda biyu ba ya sallolin nafiloli ya saurari liman ya hudu ba aka yi sallah da shi ya ce to wannan mutumin illa gufira lahu ma bainahu wa bain juma'atil ukhra sai Allah ya gafarta mai daga wannan juma'a zuwa juma'a ta gaba wannan juma'a da ta wuce idan ka je kai wannan to duk abin da za ka aikata har ranar juma'a nan mai zuwa komin girman shi Allah ya yaki da aljanna kusa kyauta ba ana wasa da ita yanzu dai nan ne mai wuya ciki yanzu in cewa aka kai wanka ɗari ranar juma'a Allah ya gafarta ma ba ya kace ce kuma ka je kai tai dan ka samu gafara Allah da haka yan uwa irin waɗannan abubuwan da ake faɗa su ne abubuwan da ya kamata a rinka kula da su ba ka san inda za ka dace ba kana iya duk a gama kiyamun lailin salawatul farzi duk ka gama sai ka je gaba Allah ce ka san abin da yasa na gafarta maka ce a a juma'ar da ka je kai na jira haka a biyu duk sauran jumo'in ba a zaba wannan ɗayan na an zaba ko Allah ya ce wannan wankan juma'ar da kai tunda annabi na dan shi na gafarta da ka shi shi za a ke ma addini tara-tara ka tarho can ka tarho can da an je na aka ce ka ai wannan sakular taka ta yi kyau wuce in ka wuce ka ganka tsakiya aljanna Imam Abu Hamid al-Ghazali waliyin nan mutum matsayin shi abun Allah wanda ya ce ya shekara 60 jam'i bai taɓa kuce mai ba amma an yi mafarki da shi aka ce da ni Allah ya gafarta maka ya ce kawai da shayar da kuda ta wada ina gudu aka a yi ƙoƙari da yadda aka ji ƙanƙanin abu a tsaya a yi shi ba a san inda za mu dace ba Allah ya mana dace rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaita hadisin lokacin namu ya ya taho ko saboda yanayin yadda abubuwa suke ina ganin zai mu kwana tun da tara tayi da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana alfarmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasbunallahu wa ni'mal wakil dari hudu da mutum kafin a gama tambayoyi Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya kara mana juriya ya kara mana dagewa alfarmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda da yan uwa aka sani cewa wannan wata da muke ciki shine watan safa shine watan da shugaban waliyai al-khatimul maktum shi Ahmad Tijani cikin shi ya sauko a wannan duniya rana alhamis sha biyar ga wannan wata to da kai da Allah kai mu rana ita yau zami maulidi shi Ahmad Tijani radiyallahu anhu inda aka saba din nan insha Allah za mu zo mu samu wasu mawdu'ai waɗanda ya kamata mu kula da su amma dai mu an da na shauya ba za su yi mutane daɗi ba eh karatun na rana ito ba zai musu daɗi ba yau kai da za a yi maulidi insha Allah yau da haka kowa ya kakkabo kunnen shi ya zo ya ji abin da za a faɗa Allah ya mana muwafaka kuma kada wani ɗan makaranta ya yadda ya kan wadubi maulidi shi wata jami'a to kada ka yadda ka taho ko da bino ne kwaya biyu ka kullo in ka zo ka ci ɗaya ka saka ka bada ɗaya an gane da ka kowa ya kokarin abin da zai kawo zabi maunin shi ya na rana a kyau insha Allah Allah ya mana muwafaka kwamitin marayu a tashi a zagaya ko masu kwamitin ma- masu ba da kuɗin marayu a dage kun ga yadda duniya ke yi. kana ba da goma ishirin wallahi ka ɗaya ka taimaka ban musu miliyoyi kuma ku kai za a karanta maka addu'a ugon maka ranka ba marayu suna maka addu'a a ranka ba da kuɗi da yawa wannan shi ne akwai tambaya? Walaikar salam. Akwai tambaya babu? Allah ya mana mawafaka. Allah ya biya dukkan bukatun mu. Allah ya dade mu, Allah ya dade ayyukan mu. Abubuwan da suka ɓaci Allah ya gyara mana. Wanda suka yi kunci kuma Allah ya sauƙaƙe mana. Kuma dai duk da aka ƴan uwa kafin a gama ina ƙara jajirtar da mutane wannan abubuwan kun ga kowancin satin na faɗa nake cewa kun ga wannan caza mutanen da aiki yanzu ga yanar mutane sun fara zama kwamandojin sojoji ko kaga yanzu da da an ji tas ka in yi ƙwarana sai ka ga fili nan ko ina ko amma yanzu wa yanzu da an ji katarar sai a ce a duba wani nan mai ake yi ne to da haka mutane mu jajirce mutuwa ɗaya ce mutuwa ɗaya ce kuma in an mutun nan ba mutuwa ake tsoro ba kawai abin da za a iske ake tsoro to don haka a ƙara jajircewa a ƙara dagewa wai zastin tutun fanfiro idan aka nemi ku fito ku fito tunda an nemi mu fito rashin kunyar da ake an kasa bari tunda an nemi mu fito mu fito kuma in mun fito duk abin da yazo daidai ne duk abin da aka fuskanta daidai ne ita duniya abu biyu ne kawai in man nasara wa in man shahada ko dai kai nasara akan abin da kake so ka hada ta'addanci ko kuma kai shahada ka kai aljanna duk biyun nan babu aibi su da aka mutane su ƙara jajircewa kowanne mutane su tashi su kara kansu saboda ganin arhahan ma cewa aka ko cizo ne mu yi ko to ko cizon ne an fahimta da aka mu jajirce mu ƙara tsayawa wannan su ne abubuwan da za su taimaka mana mu yi maganin wa'annan abubuwa in kun kula alhamdulillah yanzu daga fara jajirce wannan wallahi abubuwan suna faru to da aka ƙara jajo cewa inda suka je ba a hito ba in sun zo a hito ko ba komai a kabbara gobara ma manzo Allah ce kabbara na kashe ta balle wani dan karamin fasiki ai ta kabbara zuwa tsin gidanka da zaka yi linta ki ta jehowa ka Allah zai baka wasu yau kana iya kai muwafaka ka samu wani ai da sai ya saki bindiga ka dauka Isra'ila ba da haka suke samun makawai ba to da haka ga ina Allah ya bamu makamai mun yi hasbunallahu su sun yi shaye-shayen su ko mun yi zikiri su sun yi iwa to su hito a kara kaga abin da zai auku da aka yan uwa kara jajircewa Allah ya kiyaye mu da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ala fatiha da alaikum amin na'am na'am Na'am. Na'am. To kaji ko? Kaji ko? Na ya ce abin da malamin ce ko? Ya ce wani ne zai ce shi bai da makami kawai Allah ya mai ilhama ya ɗaya bin ƙasa. Ko? Gaban wannan ‘yan iskar garin kawai zai ce haya haya haya da yawa a ɗaya da ya farma ihu ya suka watsa ya tsara gaba. To kaji ma banan zan mata su ko ƙasa ce katifa. Allah ya gyara mana fatiha da lafi fatiha Allah ya samu gama lafiya
Thank you.
kila magana da bayani ba a bayani shi kuma yin gaba ya wuri wuri na